fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالزفر إن الله حقيقة أبنك في أمر بالعدل yana horo da tauhidi kaɗaita shi shine adalci kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ya muru bil adl Allah yana horo bil tauhidi da kaɗaita shi awil insafi ko ko adalci a bawa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa ma'ana shine adalci kenan ko a bawa duk mai haƙƙi haƙƙinsa to Allah yana horo da tauhidi dama kaga ai sai da aka horo da haka shi Qur'ani zai iya yiwuwa ka ɗan gutsuru wata aya ko ka ɗan gutsuru wata gaba ka kafa hujja da shi to amma ka san fa yana da haɗari so ake qur'ani kafin ka ɗau wata aya ka yi magana ita sai ka karanto ayoyi wajen biyar bayan ta haka shaɗibi ya ce haka imam shaɗibi ya ce sai ka karanto ayoyi biyar kafin ita sannan sai ka karanta ayoyi biyar bayan ta to sannan za ka sanar da kai naka mawdu'in topic din da take magana eh kaga abin da duk ya jawo mana rikici kenan sai mutum ya dan kukuro wata aya ga baki da bai san ga abin da zancen da ya taso ba ko zancen da ya kafo sai ce dan wannan gutsuran shine ma'anar data to kuma za ga kuma ta ba da wani abu daban amma an ga abubuwan da ta taso da shi saboda ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya shirya su da hannunsa duk in ayoyi sun sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a sa su waje kaza a sa su waje kaza amma hada surori sahabbai suka hada surori amma kuma su ma ba su hada ba sai da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba kuma dan haka dan ka karanto a sallah sura gaba sannan ka karanto sura baya ba komai an fi so da da sai ka karanta kul huwallahu sannan ka karanta kul a'udhu bi falak amma dan ka karanta kula uzu wa falak ka karanta kul huwallah wannan ba komai sabida sai ka iya lura sai ka ga kila ta gaban ma ta riga ta bayan sauka amma dai ko surorin ma za ga ajere suke amma ba kama ba sabida akwai sahabin da ya tambaya yake cewa ga wanda suka hada qur'ani me yasa kuka hada lamfali da suratul bara'a me yasa kuka hada su lamfali ta sauka farkon hijira yakin badar surar bara'a ta sauka karshen rayuwa yakin uhudu ya aka ku haɗa suka ce to manzalla yake cewa mu haɗa amma ya koma zuwa ga Allah bai gaya mana yadda za mu da waɗannan surori guda biyu kuma sun yi kama da juna sun yi kama da juna da abu shine muke da san a haɗa suke shi sa ba mu bismillah ba ko ku a a rarraba suke to duk da irin wannan to kaga yanzu ayoyin da muka taho da su ayoyi wajen nawa duk akan zancen ka a tara Allah da wani ka ai kaza ka ai Allah yana ta buga misalai da kaza to to inna Allah ya muru bil adli to yana horo da tauhi kadaita shi shine ma'ana adalci din dan kafirci shine babban zalunci inna shirka la zulmu azim dama zalunci adalci to kafirci shine babban zalunci har kadaita shi shine adalci idan aka dubi ayoyin da suka zo to sannan kuma ayoyin suna maganar wanda ya iya da wanda bai iya ba mai ƙarfi da mara ƙarfi da yin Allah ya muru bil adli Allah yana horo da adalci insafi ba wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa a taimaki rauna a riƙe hannun ƙarfa kai ya zalunci wannan rauna a tafi daidai ko kaka faɗi can kaka faɗi nan ummatan wasatan mu al'umma ne tafiya tsakiya daidai duk gaba ki to haga inna Allah ya muru bil adli ubangiji tabaraka wa ta'ala yana horon ku bil adli da tauhidi ai a tauhidi kadai tashi auli insafi ko ku al'adlu adalcin da shine insafi a ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa wal ihsani Allah yana taimakon ku da kyautaye ada'il fara'id ku ba da farulloli sallah ita ce kan farullo bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba sai kuma farulloli ba to wai Allah inna la yamuru bil adl Allah yana horon ku da la ilaha illallah tauhidi wal ihsani Allah yana horon ku ba da farulloli din nan kuma sallah zakka azumi hajji kaza da kuma dukkanin abubuwan da ya hau kai au ko kuwa al ihsanu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani allah yana horon ku bil adli da tauhidi din wal ihsani din kuma da ma'arifa saboda yanda manzo Allah ya fassara shi an ta abudallaha au ko kuwa an ta abudallaha ka bauta Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa wannan shine ihsani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar ihsani ka bawa wanda ya hana ka ka kyautata wa wanda ya saba ma to kai ihsani amma in ka ba wanda ya baka ka yi ramuwa ka yi biki an ha dole ne aka so ka ba wanda bai baka ma bare wanda ya baka wai masu magana suna ko baka iya alheri ba dai ka rama wanda ya ma ko baka iya alheri ba to wanda ya ma alheri kai ma kai ma alheri ko ka mayar ma tukuci to in dai mutum ya ma alheri ka mayar ma da tukuci wannan tukuci kenan shi ba insani ne wajen laraba ba amma wanda bai ma ba kai ma to insani kenan haka al'adar larabawa take a haka fassarar wannan kalma take amma da mai shari'a ya zo sallallahu alaihi wa sallam da yake karɓo fassara daga wajen Allah yace aka tambaye to me insani yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah kaman kana ganin sa fa illam takun tarahu innahu yaraka in ba a ganin sa ka san shi yana ganin ka akwai kyautar da ta ga wannan to shikenan aw an ta'budu Allah ka annaka tarahu ko ka bauta Allah kaman kana ganin sa wa ita izin qurba Allah yana horon ku ku bawa ma'abota kusanci ai ilahi ku bawa ma'abota kusanci ilahi zil qurba ku ba ma'abota kusanci alqarabatu kusanci kasahu bi zikir Allah ya kefe shi da ambato annahu da ihtimaman bihi dan kula da lamarinsa ai kowa ma ana so ka bashi to in ka ba kowa ma ina dan uwanka kuma ina dan uwanka kuma dan haka Allah ya faɗi dan uwa a nan wajen makusanci ana so ka ba kowa ma to bare makusanci Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka zakara fi hadhihi al-ayati ya faɗa a cikin wannan aya Allah ya muru ibadahu Allah yana horon bayinsa tabaraka wa ta'ala bil adl da kadaita shi ko ko adalci wal ihsani da tsaida da farulloli ko ko anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wa ita'i zul qurba da bawa makusanta salasatu ashiya'a wayannan manya manyan abubuwa kenan ga su guda uku kuma Allah zai hana mu guda uku nan gaba da Allah ya hore mu da guda uku inna Allah amru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba to kuma yanzu zai hana mu manya manya su ma guda uku su wanne ne wa yanhi anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa yanhi anil fahsha'i ubangiji tabaraka wa ta'ala yana hani anil fahsha'i ga zina zina ake nufi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana hana mu ga zina wal munkari da duk wani abinci shar'an a shari'a kaga dai har zunan ta amma ita kuma saboda mugun abin ta aka fito da ita ma kuru kuru duk gaba a ita ma tana cikin abinci munkari din gaba daya wal munkari ubangiji yana hana mu ga dukkan abinci shar'an a shari'a min al kufri na daga kafirci kanmu wal ma'asi da sabo ma Allah tabaraka wa ta'ala yana hana mu wal baghi Allah yana hana mu zalunci az-zulmi lin nas mu zalunci mutane kasahu bizikri Allah ya ambaci zalunci da ambato ijmaman shi ma dan kula da lamarin sa dan zalunci duhu ne zulmu zulmani zulmatun wato zalunci duhu ne kama bada abin fahashai kama yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da zina din nan kazalika to haka nan wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kare kuma da zalunci amma kuma munkarin da zaluncin da zinan duk sun shiga cikin munkari din duka baki daya ya izukum la'allakum tazzakaru ubangiji yana wato fadakar da ku bil amru wan nahyi da horo da hani yana mu yana tsoratar da ku la'allakum tazakkaruna ko ku tatta izuna fa wa azantu zakara fi hadhihi al-ayati ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya annahu tabaraka wa ta'ala shi ya girma ya daukata ya muru ibadahu yana horon bayansa awwala kulli shay'in farkon komai da Allah yake horon bayansa da shi adil adalci al'adulu adalci bainaka wa bain Allah tabaraka wa ta'ala adalci tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine tauhidi da kadai tashi kar ka bauta wa wani abu ba shi ba tabaraka wa ta'ala da wannan shine babban wani ma yaji ba'al mukar tafsiru imanihi ko to ai haka duk alqur'ani suke faɗa kenan to adalci tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala ai ka bauta masa kar ka hada kowa da shi to wannan shine na farko bainaka wa bain Allah tabaraka wa ta'ala wal adlu sannan da adalci bainaka wa bain nafsika kai ma adalci tsakaninka da kanka kai ma kanka kai wa kanka adalci kakka halaka kanka kakka dinga shan miyagun abubuwa wanda zai halaka kanka ai kai ma amana ce kanka ba kai wa kanka adalci ba kenan kakka jefa kanka inda za ta wulakanta a wulakanta ka ko ka wula to wannan shi ma ba kai wa kanka adalci ba so ake inna walaqad karramna bani adam Allah ya girma dan adam to kyau ka dinga girmama dan adam din nan da Allah ya girma ai kai ma za- dan adam din nan ne dama an ce ka fara da na kusa da kai ko ai kanka shine ba wai kai girman kai ba a'a duk inda abin da zai sa ka wulakanta duniya da lahira kakka jefa kanka a ciki saboda Allah ya girmama kakka wulakanta abin da Allah ya girmama ka to kai fada da Allah kenan kanka ma fatukun ake magana to wal adlu da adalci bainaka wa bainan nafsika tsakaninka da kanka sannan kuma kakka hana kanka abin da Allah ya baka ka kuma ka ba kanka abin da Allah ya haramta masa wannan shine adalci to da adalci tsakaninku wato da kawunanku wal adlu da adalci bainaka wa baina sa'iril khalqi da tsakaninka da shauran halitta duk gaba kida kowanne kai ma adalci kowanne ka sauke shi inda Allah ya sauke shi kowanne ka bashi rabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya raba masa wannan to shine adalci amma al adlu bainaka wa baina Allah tabaraka wa ta'ala amma adalci kaga yanzu an faɗo ku adalci tsakaninka da Allah adalci tsakaninka da kanka adalci tsakaninka da bayin Allah to amma al'adlu amma adalci bainaka wa bain Allah tabaraka wa ta'ala fa anta abudahu shine ka bauta masa wala tushriku bihi shay'an kaka tara komai da shi kaka bauta kowane gunki Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijinka faman ashraka billahi duk wanda ya hada wani abin tarayya da Allah fa laysa bi adalin ba adali bane kenan wa man taraka ibadatallahi haka kuma wal ihsan da bauta Allah din dan ka san tauhidi din kuma har zuwa da san kuma dan kai tauhidin gangariya ma na aikata to kuma kakka adale ka bata kuma aiki ka ce shikenan to me kuma za a zauna a yi a'a nan ma kai adalci ai ya ce wal ihsani to kuma ka bauta masa wa man taraka ibadatan lahi duk wanda ya bar bautan Allah fa laysa bi adilin wannan ba adili bane wa man abada Allah duk wanda ya bauta wa Allah wa wahadahu ya kadaita Allah shine yayi ikilasi kuma faqad adala wannan kan yayi adalci wa kazalika ya adilu to haka na mutum zai yi adalci kuma fi jami'i itiqada cikin dukkan abin da zaka kuduri imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da kaddara alkhairinsa da waninsa to duk wannan adalci ne wal akhlaqi kar kai imani kai itiqadi kai kuduri cewa ba wanda zai duk alheri daga Allah yake duk waninsa daga Allah yake kuma Allah ya ganka na faɗa da bawansa akan kaza kaza to har yau adalcin ka bai shiga ba kenan to cikin dukkan kudurdurewa wal akhlaqi da ɗabi'u mai kyau ka dinga yin ɗabi'u mai kyau ga ɗabi'un Allah na aiki ɗari ku da sha uku wanda shine ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai koyi da ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da adalci ne kai ka dinga ɗabi'u mai kyau wal a'mali ka dinga yin ayyuka masu kyau to wannan duk shine ake cewa adalci adalci abu ne mai suna kaɗan amma mai suna da yawa sai ga mutum shi kansa bai tsaye da adalci a cikin kansa amma yana ta faɗa su wani ba su mana adalci ba shi kansa ba adalin bane a cikin kansa yalzamu tariqal wasta ai ma'anar adalci ka tsayawa hanya ta tsakiya khairul umuri awsatuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyayyen lamura tsakatsaki kaka wahalar da kanka can kakai sakaci can kaka wahalar da kanka can kakai sakaci can kakai ragwanci can kaka zama kuma mafaɗaci can ka kafaci dai duk gaba gida kar kai albazzaranci can kar kai kuma rowa can me albazzaranci ka ba da kwabo ba dan zatin Allah ba ka ba da kwabo cikin haram ka zama albazzari amma ko gaba ɗaya ka ɗauka ka bayar cikin Allah ta baraka wata to kai ba mu albazzari ba dan sai na Abubakar yayi haka radiyallahu ta'ala anhu to komai dai ka zamanto tsakatsaki tsakatsaki dai komai ana son tsakatsaki hatta cikin kaya hatta cikin komai dai ba wai can kai race ta raibi can ba kuma dauda da kuma rashin mai kyau a tsakatsaki dai komai dai la yushriku billahi shay'an kai mutum ya tara Allah da wani wala yu'til ka kuma ya ce to kuma yanzu ya ai mu yan tauhid ba ba dai Allah ya shirku billahi shay'an ba akwai wanda ya kai shay'an kiran azumi to kuma me zamu wala mu gano wala mu so kuke mu koma shirka a ya hakuri malan dan ta asili ka kuma yu'til ka ka bata komai ka ce ai ba me ba wanda za a yi wa shikenan wahalar banza za a yi ko yan adunkule to ka shiga nan wajen kuma a'a Allah ya faɗi tauhidin amma kuma yace ihsani kuma ka zo da yake kai mai kyautaye kuma duk gaba da ka ba da aiki yadda kizul adila mutum ya riƙe adalci bai na shirki tsakanin shirka din ma wata ta'adili da da batawa din ma ka bai na nafi shirka ka kore shirkan ma gabaki da Abdullahi wala tushriku bihi shay'an dakka aujalla ka kore wa Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka kuma ka yi ibadar Allah kake yi wa ya kan ke yin da kaza kaza duk gaba gida to wala tarhab ka kuma ka yi ruhubaniyanci ka ce kai ba za ka yi aure ba kai ba za ka ci ba kai ba za ka yi sai ibada kaza kaza kaza kaza kaza ka zama irin wannan sufaye na indiya ko na buda ko na waye ba za a ci ba ba za a ci abin da ya fito daga jikin mai rai ba kaza kaza su ba sa cin nama ma kwata kwata su na bati ne yan vegetable ne shi suke ci kawai ganye kawai suke ci su ba su wai ya za a ka yanka mai rai ka ci to Allah mai abin da yake ka yanka shi a to duk kake wannan ruhubani ruhubaniya kenan ka ce kai ba za ka yi aure ba to duk kake wannan wala yakunu ba ka yi dai ga ibada kana yi ga ga auren kana yi in ruhubaniyancin kake su tafi fagen fama tafi falastin gashi nan kaje ka taimake su nan da nan isra'ila ta buge ka kayi shahada da yake da shi ma ya ya karbu ruhubaniyanci ya karbu kenan har ba kai ba wala yakunu batalan kan mutum ya zama mai sakaci rago kawai ka kwanta ba aiki ba karatu ba karantarwa duk mai neman ilimi aiki yake duk mai karantarwa aiki yake duk mai noma aiki yake duk mai aikin gwamnati aiki yake duk mai kaza aiki yake duk mai tafiya makaranta aiki amma kai ka kwanta ba ɗaya ba biyu ba neman ilimin ba karantarwa ba aikin ba ka ba za ka rayu ba kenan ko kuwa ai in ba ka yi aikin ba kana wannan karatun ilan Allah ya sa ka samu ilimin la faqara ba da subutul ilmi Allah ya kullo ma ta nan wajen duk gaba gida in kuma za ka iya ma haɗa da karatun da neman duk gaba gida to da ka faɗa sai a ji da ka faɗa sai a ji amma in an ganka ba ka da shi kaza in ka faɗa ma so yake dai a bashi dan wani abu ku dan miƙa masa to kan mutum ya zama baɗali wato rago sai bacci kawai ba shi da wani aiki da zai yi ba karatun ba karantarwar ba neman halattun nasa duk yawan nan cikin halal ne wala yakunu batalan kai ya zama rago mai sakaci yattakizu al-adla bayna al-hatain tariqatain ya riki adalci tsakanin wannan hanya guda biyu tsakanin ruhu ba an yanci kokari shi ba shi da wani sai kokari ba da ba huta sai wace duniya ka zo hutu ne kaza kaza to tsakanin wannan da tsakanin kuma dan sakaci sai ka zama tsaka tsakiya dama ka san aya ta gaya mana Allah yana shayar da mu madara tsakanin tumbi kashin cikin tumbi da tsakanin jini haka ya tato wannan abu to haka ake so tsakanin kaza da kaza din ka tato alheri tsakanin sharri da sharri ka tato alheri tsakanin mai yawa da kaɗan din ka tato alheri tsakiya kenan abin da duk ake so kenan tsakanin faɗa da da sakaci da ragwantaka ka tato alheri ka zamanto dai tsaka tsakiya tsaka tsakiya duk gaba gida to ne yana da hakuri tsarai da gaske yana da hakuri an haka ku haike masa fa duk da hakurin nan kuma kuka kafo shi wani zuwa hekar masu hekar su ma ba shi ba ne duk gaba gida to haka kaza amma ba yin za ka yi ba amma ka zama kowane lokaci kowane lokaci ko ko kai sakaci a yi ta saba lamarin har a zo ma a saba lamarin Allah duk gaba gida ba shine wato adalci ba a'a ka zamanto dai tsaka tsaki to baina hatayn tariqatayn laysa fi dinina tarakubu babu rubaniyanci a cikin addinin mu a ce mutum ba zai komai ba sai dai ka tare cikin ɗaki ka tare cikin masallaci ko ka tare a duk ba wannan gabaki da sai dai kana duniya kuma kana yin wannan din sai dai yaki manzalla sallallahu alaihi wasallam ce rubaniyatu ummati rubaniyancin al'umma ta al-jihad yaki al-jihad yaki amma fa wanda bai san wannan ba kuma zai taɓo wani wata shari'a amma wannan ba halwa ake nufi ba Allah ya faɗa halwa kwana arba'in arba'ina ne latan Allah ya faɗi ta kwana talatin talatina lailatan Allah ya faɗi ta kwana bakwai sab- eh, sab- sab'ata ayyamin ko Allah ya faɗi ta takwas samaniyata ayyamin husuma Allah ya faɗi ta kwana uku talatata ayyamin lillah ramza Allah ya faɗi eh, ta kwana eh, ta ƙauracewa wa inni atazilukum wa ma ta'buduna fa atazalakum ka- kaza wannan ba shi ake nufi ba wai gaba ɗaya rayuwa ka ce ba za ka yi kokari ba ko kaza kaza amma ba in kana neman wani labari na Allah ka shiga ɗaki ka yi ta addu'a Allah ya baka ba shekara ɗaya shekara biyu shekara goma ma in Allah ya baka shi kenan ba wannan ake nufi ba wanda bai san wannan wajen ba kuma zai faɗa dama shari'a haka to wannan adalcin kenan in ka ji an hana abu sai ka duba to kuma gaba ɗaya ba inda kuma aka yi ɗan yi wani sakwa-sakwa a kai ko aka faɗi wata magana a kai to sannan ka fitar da hukunci kaga yanzu in ka bi nan wajen la rubaniyar ta fil islam ba rubaniyanci a musulunci irin wannan don ka bi nan wajen yanzu yanzu ka ga yan bana yanzu ya ce da irin masu halwa irin masu kaza yanzu wani yana abu a annabawa da yawa sun yi wannan bayan Allah da yawa a cikin wannan suke ba irin ba irin wannan ake nufi ba Allah Qur'ani ya faɗi irin wannan to in mun zo mun faɗe shi ma can wajen Annabi Zakariya hmm? mun faɗe shi ma wajen Annabi Zakariya ko duk duk gaba ki da to ba wannan ake nufi ba rubbaniyatu ummati al-jihad rubaniyancin al'umma ta in so kake kake auren ba ruwanka da mutane ma kaza ka so ka kuma ganda aga ma shikenan walaysa fi badalatun ba wai sakaci da ragwantaka da rashin aikin yi ba la budda min al'amali ba makawa mutum ya yi nema aiki da zai ba makawa ne ko karatu ko nema ko noma ko karantarwa ko wani abu ba makawa dai mutum ya zauna yana yin wani abu ko wata hidima da za ta zo masa da wani amfani wala ya sulu to kuma in ji ya rasa malamai suka ce duk in ya rasa to ya rike ya je ya samu wani ya gaya masa to shi kuma wannan ya lakana masa wani abu daga cikin sunayen Allah ko wani abu daga cikin ayoyin Qur'ani ko wani abu daga cikin hadisi wanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na larabci wanda aka san ma'anarsa to ya lakana masa ya ta addu'a da shi to kuma wannan ya hakuri kai ya dinga raki ni ban ga nayi nayi nayi an ce da an yi kwana kaza za a ga kaza ni ban ga kaza ba ni ban a kai ya raki ya ta buga ya ta buga har fatahi ya zo mata ga Allah to fatahi ya zo mata ga Allah kuma sai ga duk ma ya dara wa'ancan duk gaba ki daya amma sai ya yi hakuri sai ya yi haƙuri ba raki kuma a nan wajen duk gaba gida to wala ya sulu ɗariƙar jabal kuma yana daga cikin adalci kan mutum ya ɗau hanyar ‘yan jabari wanda ɗan adam ba shi da wato ‘yan jabari wanda cewa ba wani maganan Allah kawai kowa kansa yake yi wa kowa yana da ƙudurarsa yana da iradarsa kowa wannan mu'tazila kenan suka ce to yanzu ku ahlus sunnat da kuke cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ceto kuma zai bawa wanda ba shi da shi ya bashi ya rahamce shi ya kaza kaza yanzu ba ba zalunci kenan ba kuna so ku ce azzalimi ne kenan ba yana ta kore kansa zalunci ga wanda ya yi ya yi ta kokari ya yi ta kokari ya samar wa kansa abu wannan bai ba kawai a ce wai an ba wani an ba wanda ya yi da wanda bai ba a ce wai rahama ce kai ba wani zancen rahama kawai kowa ta tafi shi inda dai Allah zai yi hisabi zai sa dan wuta a wuta zai sa dan aljanna aljanna ma'anan maganar ya ba ka iyawarka kenan a hannu ba wani zancen ka ce Allah ce makanni a'a ya saka ma komai wannan mu'tazila kenan dan haka shi ma da ya ga haka in ji su fa wannan fa- gaskiya ce ta wani waje ƙarya ce ta wani waje gaskiya ce ta wani waje ƙarya ce ta wani waje to tun da dai zai yi azaba tun da dai zai yi rahama ma'ana ya ba kowa aikinsa a hannu kenan to yanzu kawai kowa ma'ana ya je ya kama aikin in kai aikin alheri kai kai wa kanka kawai sai ya ma sai ya saka aljanna in kai aikin shari ma'ana kai kai wa kanka shi kenan sai ya saka a wuta amma zancen wai a ce kuma wai zai ma rahama ko zai yi ceto ko zai kaza ka- duk duk wannan kan ma ai magana wannan mu'tazila kenan su kuma ahlus sunna suka ce a'a i da wancan din ma lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mutum kudurar wa'ansu ayin sun nuna ya ba mutum kudurar ya yi alheri ya yi shabi amma kuma da taimakonsa iyaka na abudu kai muke bauta ai hana shi kayi bautar amma wa iyaka na sta'inu kai muke neman taimakonka kaga ita fatiha din nan dama duk wata formula ce da wai duk karatun da zamu mu dinga korawa akan wannan formula guda wannan ka'idodi ka'idodi ne wajen guda tara a cikin fatiha da duk karatuka a kansu kake dora iyaka na abudu jabari kenan yan mutum ne yawa kansa amma iyaka na ta'inu kuma taimakon ka Allah da yawa kana da karfin kuma Allah bai ce da a ce kowa shi yake wa kansa da duk mai ido shi yake gani da kansa amma sai ka ga idan mutum kuru-kuru kuma ba gani kudurar Allah kuma ta tafi da gani don haka ce kowace gaba ita take yi wa kanta ashe ido ne yake gani ke to wannan mai ido kuru-kuru din kuma yaya shi kuma baya gani duk gaba gida a to su kuma ahalin suka ce "Mm-mm, akwai yin ma wannan da ya yi Allah ya gode masa ƙarfinsa ne ya bashi Allah ya gode masa shi kuma wancan ganin damar sarki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ai rahaman ma Allah yana ta faɗanta wa rahamati wasu at kulla shay'in kataba rahmata ala nafsi ko wa kataba ala nafsi rahmata Allah ya wajabta wa kansa jin kaima duk gaba ki duk da wannan duk kaza kaza haka ake ta wannan buga juna wannan rikici tsakanin jaba'in jabariyawa mu'tazila da ahlus sunnati sai da su ba ya zuga wasu karabar giyan ma suka suka ce mu bari mu yi a faratikal mu gani duka suka bauta Allah da soyayya da kaza kaza shikenan sai ya zama yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaza kaza sai suka ce ai duka ga ga amsa ai soyayya ne tsakaninta da Allah din hatta yuhibbu fa idza ahabbtu shikenan duk kuma hadisi ma ya zo ma ko da ma masoyi din ko da mai tauhidin ma ya zunubin ba wai ana so bane ko da ya zo min bi gurabil ardi kadayan cikin kasa na zulmi walan yushri bi la atiyannahu bi gurabi ha magafira sai zo mata cikin ta gafara me dame ni wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ma'ana kakka zama yan jabari ka ce kowa shi ya aikin sa kaza kaza ka kuma ka zama wato yan kadari kadariya su kuma kadariya sabanin wayannan suka ce a dan adam ina yake da na alƙalami a hannun mai rubutu kawai وما من دابة إلا هو عاكس بناصيتها da makon to kai ai ba sai ka kai Allah ne yake abin ka kawai ba ruwan ka kawai tafi ka danna su kuma ba ai dan kadariyawa kenan su kuma su kuma a ai Allah ne kawai su jabarin su ne masu yawa Allah ne yake abu su kuma yakarin su ne masu yawa dan adam shi ya nasa to labudda an yakuna al-adlu bainakum ba makawa wannan tumbun da wannan jinin kadariyanci din jabariyanci din komai ɗaya ne komai ɗaya da ƙadariyanci din a'a ba wani zancen Allah ma kowa shi ya nasa to tsakanin waɗannan guda biyun ka fitar da hanya kaza kaza kai kake yi amma da ikon Allah kai kake yi amma da ikon Allah wannan abin da kake yi addu'a ne da fata ne Allah kuma da rahamarsa ya shigar da kai aljanna duk gaba da Allah kuma da rahamarsa ya shigar da kai aljanna sai na Umar ya ce jama'a yanzu dai annabi ya koma zuwa annabi ya rasu to kowa ya kama aikin alheri da muna zaune da annabi sai mu ga mutum yana aikin alheri tukuru annabi ya ce dan wuta ne sai mu ga wani yana saka cikin annabi ya ce dan aljanna ne mutum ya yi yaki kuzuman ya yi yaki ya yaki rana uhudu ba wanda ya yaki sahabbai suka ce yau wani ya yaki manzo Allah ya ce dan wuta ne kuwa suka ce ya rasulullah in dai dan wuta ne waye ya shiga aljanna wannan da ya yaki dinnan irin ba kaza kaza wani sahabi ya ce sai na dinga bin sa duk da ji annabi ya faɗi wannan na san za za ka yi ita sai na dinga bin sa duk inda ya faɗi mu faɗi tare duk inda ya tashi mu tashi tare cikin sai ka rauni ya mai yawa rauni ya mai yawa sai ya fito da sai ya juya takobinsa wajen tsinin ya sa a kirjinsa ya ce dama na kakkashe ƙuraisha wannan ne don sun kashe min nawa ni na yaƙi ne ramuwa kawai ba ruwana da wani muhammadu ko addininsa ko kaza kaza shi kenan sai ya faɗa kan tsinin tsinin ya kullo ta baya wannan sahabi ya tsatsaye na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wallahi ya rasulullah kai manzo Allah ne manzo Allah kai ne ya faru ne ce mutumin da kace mana dan wuta ne ya rasu ka ji ka ji da mutum manzo Allah ya ce ni na san dan wuta ne shi sa na gaya muku ba sai na ga wani dalili ba na sani ne kawai sallallahu alaihi wa sallam to sai na umar ya ce to yanzu ne gaya mana wannan ya kare yanzu kowa ya alheri duk wanda mu ga yana alheri dan aljanna ne duk wanda muka ga yana shari dan wuta ne ba ruwan mu kawai ya zo ya dinga shari ya ce ai ya su muku alaihi kitabu dan aljanna ne kaza kaza to ko ai kama alheri kuma Allah Allah sai ya datar da mutum zuwa magana ce mai yawa kwarai da gaske ma'ana ka dinga yin ibada kana roƙon Allah ya taimake ka kuma kana roƙon ya karɓa ma da halalarsa dan kanka je kila sai da sharafi sai da sharafi ibada gaba da sai da sharafin ikhlasi wa umiru illa li abu mukhlisina lahu dina kai ikilasin kana da ikilasin ko ka kaza kaza kaza to kan mutum ya wannan kuma shi zai hana ka girman kai a cikin duk ibadar taka la budda an yakuna al-adl bainahuma ba makawa kai adalci tsakanin su yalzamu tariq al-kasb kallazanci hanyar sururi hanyar sururi yaksibul ma'ali ka dinga sururotowa kanka duk abubuwa masu daraja ka dinga aiki duk abu na alheri ka dinga jawa kanka ka dinga aikatawa kanka duk na sharri ka bari din gaba ki da bai hana ka tauhidi ba bai hana ka dinga jawa kanka abubuwa madaukaka waya alamu a take a nan kuma kai sani annal fa'ila mai aikatawa huwa Allah tabaraka wa shine mai aiki daya dinani da abu gaba daya duk da haka kuma kai alheri dan ladabi ga Allah Allah ya hore ka kai tabaraka wa ta'ala wai adil baina qa'ifatayn kai adalci tsakanin jama'un nan guda biyu yan qadariyawa jabariyawa da qadariyawa qa'ifatun taqulu jama'a da take cewa innal mu'mina mu'mini la tadurruhu dhunubu dhunubi ba ta fice shi ba wal ma'asi da sabo wa da'ifatu da jama'a da taqulu take cewa inna man asallaha fa huwa kalidun finnar duk wanda ya saba Allah ba zancen wai a cece shi ko a yafe masa dan wuta ne kawai to sai ka hada tsakani ka fitar da abu ga ka ka zan mu'minin ne kuma kana aiki ba ka saba ga imanin kuma ba aiki ba kuma ka dogara da imanin ba shikenan ka yi ta sabo din in kuma mutum ba annabi bane idan Allah ya jarrabe ka yi sabon to ka tuba ka tuba shi kuma kar ka ga ba sabo bane to wannan ma ya fi sabon sabo ga baki daya wa dariqu sunnati hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-adlu bainahuma ka ka hada tsakanin su kai adalci ya kafu min az-zunubi ka dinga jin tsoron zunubinka waya alamu kai sani kuma annallaha ya gafiru annallaha ubangiji ya ce la ya gafiru an yi shirka bihi sai gafartawa an an yi shirka da shi kafirci da shi wai gafiru ma duna zalika liman yasha amma in dai ba tara Allah da wani kome yana gafarta amma ga wanda ya so to kai kana daga cikin wanda ya so ya aiko ya gaya ma kana daga cikin ya sha'u to ai nan ne rikicin ko ko kai tauhidin to kuma an so din shikenan kuma iya nan aka gama duk gaba gida to waya adilu to sai kai adalci tsakanin wannan kana imanin kana ma'arifan siddiqin ne kai sosai amma kuma kana tsoron Allah a take ana dan komai ba Allah ne iko ne kan komai waya adilu bainal jubun sai kai adalci tsakanin ragwantaka ragwantaka wa tahawuli da kalmar dan bala'i kuma wannan rago ne wannan kuma ko ba a tsokane ka ba ka taɓo layi ne ko ba a tsokano shi ba masifa ne wannan to sai ka adalci tsakanin su kai ba rago ba kai ba kuma mai faɗa can ba a'a ka tafi adalci irin wannan in dai ga an taɓa lamarin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shakuri amma kuma aka taɓo Allah sai ka gama ana sabai sana wai wannan shine wanda muke zaune da shi kuwa sai ya faɗa har idansa ta ja har fuskarsa ta canja har ya zare takobi ma ya yaki sallallahu alaihi wa sallama kaga adalci kenan tsakanin su to adalci kenan tsakanin su fa yakunu shuja'an sai ka zama sadauki dama wanda ake cewa sadauki wanda ga karfin ga hakurin ga karfin ga hakurin irin sayyidina ali ga karfin kowa ya san ya fi shi karfi amma kuma zai yi hakuri ka zo ka tuwo a kansa sai ya ga abin ya yawa sannan ya kama ya karya sannan ya tsora kai ta to ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri a wai da jen dan nuna ma dai dan jen dan ga ƙarfin har na ƙarshe ga haƙurin kuma har na ƙarshe to wannan shine amma in ƙarfi ya haɗu da rashin haƙuri ya zama zalunci ya zama zalunci dan kana da ƙarfi ka buge kowa dan kana da ƙarfi shikenan duk wanda ya ma ba za ka ya ba ka buge to ka zama azzalimi ka zama abu a'a babban adad wanda ake cewa sadauki ga ka da karfin an sani to kuma wannan ma ikon Allah Allah kuma sai ka ga mutum da karfi kuma sai Allah ya samu haƙuri sai ga wani kuma dan tsigigi da an wulwula shi an jefar kuma ya fi masifa ya fi kaza kaza kaza ba yau yana cewa da Allah ya sa tsaurin ido a cikin zaki yanda ya sa tsaurin ido a cikin sauro da duk mutane sun halaka ba sauro ka fesa magani ka sa wannan gidan sauro din amma dai kokari yake sai ya shigo dai sai ya shigo dai in ka kukule ko ina ma ya sauka kasa ya biyo amma zaki ko ko da musa ko duk wata dabba mai kashe mutum da ta da ka makwabta da ta ƙara danna cikin daji da gudu kana matsa gudu da tana ƙara gudu sa da ita Allah ya sa wa tsaurin ido a a kai za ta ne aika kowa ya mutu da yanzu yanzu kowa ya mutu to haka ake so ka zama ga ƙarfin za ka iya ɗaure shi za ka iya ɓatar da shi ma amma ita ci ma ta waje su tsare shi alaji ya zai kai da Allah wannan wulaƙantar cewa zai fula shi wannan ko na yi faɗa da shi ma aini ko na ci riba ma irin ci riba ba in yi dawa kaza kaza kaza kaza amma da wani lala amma da zai taɓa lamarin Allah ko ya kaga zai taɓa mara hali ko kaga wanda ba shi da ƙarfi zai taɓa shi a take anan ko za ka nuna masa bai isa ba to yi dama wani yana da wannan ƙarfi to ai na gana ta ba ce to ai shi ka taɓa amma yanzu kuma wanda kaga zai zalunta to haka kaza kaza to kaza wani mai ƙarfi wani mai ƙarfi sun taɓa ta ce kuce da sayan na yana da ƙarfi suke ce ce kuce sayan na ali dai sai ya lura mutumin nan dai yana yin ce ce kuce da ni ne saboda yana da san yana da ƙarfi sai sayan na ali ya ɗau dirkar dirkar dutsen niƙa ruha mulmulallen rodi na ruha da ake kewaya shi wanda ko karfe ba zai iya lankwasa shi ba sai an sa a wuta sai sai na ya ɗauka ya lankwasa mashi a wuya kaman ka ɗau roba sai ya lankwasa mashi a wuya sai ya kale shi ya je wajen makera kaza kaza bayan da wani mai karfi zai iya abu ba wani inji da zai karfe da zai iya kuncu zai iya buɗa shi dole sai an je an tusa shi a wuta ya yi ta da shi a wuyarsa kuma ya je wajen makera ka za ka suka ce to wannan abu zai iya miƙewa wuyan kai amma sai an sa a wuta to ta kaka za a yi kenan ai dai ga dai ba dama kuma ba dama ya dawo sai wajen sayar na abubakar ita da Allah ka cece ni ita ka cece ni sai na buga yadda aka yi ce abul hasan man ka za yi ta dama ba ya ce ka taɓo shi ce a kirawo shi kai wa Allah kai wa annabi ka cira abin nan kai wa Allah kai ta ba shi ne ya mun kaza ba ita ba ku kai kai hakuri kai kaza wai ba ma ya nuna gwanin da ma ba ma wai ya haka ya miƙar da abu ba sai ya dinga karya karfa wannan mu'jiza karamar wali ba ma a sai ya dinga karya karfa haka ya gutsu gutsu da karfa ya ce to nuna ma ni ba sa an ka bane ba dai ka wannan shine sadaukantaka wannan hawa wajen kana da karfi fice wancan make wancan kaza kaza wannan kai azzalimi ne kenan kuma zalunci ne wannan ba wai ba wai shine to kai kai adalci tsakanin karfi da ragwantaka ba kar ba karfa can ba ba rago can ba duk gaba gida kaza kaza ranar ranar waqa'atu jamal yakin jamal sai san yaki yaki ne tsakanin yan uwa tsakanin sahabbai su kan sai san yaki ga ga ga ga ga rundunarsa ta hannun dama mai mana tana karyewa suna gudu ga rundunarsa ta hannun hagu tana gudu amma wai yana gingadi akan alfadarinsa sai da wani sai zo ce masa wallahi ban taɓa ganin irin yau ba yakin ka bataliya ka tana karyewa zai suna gudu amma wai kai kana gingadi wai sai ba ka son yakin ce aka yi ce rundunar ka tana karyewa mana ai wannan wawan ne muhammadu bin halifa ɗansa ai wannan wawan ne ya jawo ya zo ya karfi tuta a hannunsa ya kaɗa sai ce haka za ka yi shiga sansanin nasu dutse ya tashi daga inda yake amma kai kaka tashi ta zulu jibal wala ta zulu dutse ta tashi daga inda yake dinga kallon ƙarshen mutanen kaka kalli farkon ƙarshen mutane in ko sun taho ma da gudu runduna guda za ta homa to kaka kalli na farko wanda zai zo haka gudu haka ji tsoro can ƙarshen za ka yi wai tuwaye ne ma da ka zama ka zama kawo ba wa Allah a ran kokon kanka ko an fasa wa ba ya dinga irin wannan hikimomi ga sauran kuma da sai ya abu radiyallahu anhu to haka ake so wannan duk suna ba da misali ne a yi yakin saboda zafinsa Hassan ya samo sadaukai guda biyu sai ce kun ga wallah ku dinga bin babana duk inda zai yi dan bana so ya je halaka kansa wannan yake yana da zafi ku dinga bin sa sai na ali ya ga suna ce kai ku suwa ya ce a hasan yace mu dinga bin ka duk inda kai mu dinga bin ka ce oho yanzu ku yan gadi na ne ku so bismillah ku komu ai ya danna danna shiga shiga yo bai ga kowa ba sai ne sannan ya da ba ce in na mutu sai hasan ya kama ku ku aka baya ku gadi na amma na shiga wajen da kun kasu na cewa zai iya shiga wannan wajen ita to kuma ku gaya masa ba ku iya ba duk ga baki da aka ake son da daukantaka duk ga baki da ka nuna kwarewa amma ba ka san abu ba zalunci ba ranar yakin jamal din da ya yi yaki ya yi yaki ya yi yaki ya fito yana da shi in zancen sadaukantaka ne da kuma adalci cikin sadaukantakan ba nuna zalunci ka yi rangwame kaza ka yi- shi manzo Allah dama wannan ba magana sallallahu alaihi wa sallama wanda suke koyi da shi ya yi yaki ya yi yaki ya yi yaki ya fito yana ruwa ruwa wanda daga cikin al- sahabbansa wanda suke zai ce a imamu bai dace ka sha ruwa ba a wannan matsayin naka da dace ka zuma ya dace ka sha ruwa zai kulle ma ciki kamar mai azumi ya kai wahalar da kai ba za ce ina da zuma sai ce ba ni sai ya bashi fatar zuma sai ce kai wannan zuman gari kaza kenan yanzu a wannan a wannan fagen yakin ka san wannan zuman na gari kaza ce kai da Allah wannan duk wani abu ne dai Allah ya kawo amma duk da gaban mu Allahu akbar duk ba shi ne a gaban mu ba wannan haka ake son haka ake son adalci to shi to wannan adalci kenan ko wajen tsakanin wato sadaukantaka da kuma ragwantaka to sai ka zama sadauki da ake cewa sadauki shuja'u sadauki da ake cewa ba wanda yake zalunci shi wannan azzalimi ne sadaukantaka ba ra- sa- sauki a ciki ba haƙuri a ciki ba jin rahama a ciki zalunci ce ƙarfi da haƙuri da jin tausayi sunansa sadaukantaka waya adilu bainal bukuli wa tabdili kuma kai adalci tsakanin rowa da almubazzaranci ka zama mai kyauta kenan ma'ana almubazzaranci da mutane suke da tunsa ka bada komai na hannunka a ce wani komai bai bai wani komai bai zama a hannunsa komai ya zo su ta yake wannan shine almubazzaranci wajen malaman zahiri na rubutu amma ahlul lahi suke wannan ba almubazzaranci bane saboda zai na abokan ya haka kuma manzo Allah bai ce dalle ba kuma manzo Allah ba zai shiru ya almubazzaranci kuma ba sai na ba zai zama itwani shayadin ba albazzari a'a to me albazzaranci ka bada kwabo ba cikin Allah ba ka bada kwabo cikin barna ka bada kwabo cikin ka to kai albazzari ne amma da ka bada dukiya gaba ɗaya cikin aiki alai ba albazzari bane to da wanda kuma shi kuma an kamo ko kwabo ba zai fita ba to kaga yanzu in ka in kai tafiya tsakanin rowa tsaf da kuma albazzari to ma'ana zaka zama mai kyauta kenan duk wata kyautar da zaka yi tana nan tsakiya tunda ai duk kyautar da zaka yi ba ma'ana ka ego komai da ka mallaka ka bayar ba kila duk abin da zaka bayar ba zai kai ɗaya cikin ƙarin abin da ka mallaka ai kaga ma ba ai adalcin ba kenan kyau dai adalci a kai fifty fifty ko duk ga baki da tsakanin almubazzaranci tsakanin eh, wa- wato rowa to wannan shine adalci fa yakunu jawadan sai ka zaman dole kyauta mai alheri khairul umuri wannan hadisi ya haɗe duk adalci mazalla yake fiyayyen lamura da tsakatsaki tsakatsaki ko mai dai a tafi tsakiya tsakiya sannu sannu dai wallahu tabaraka wa ta'ala ya amuruna ubangiji mai girma da ɗaukaka yana horon mu bil adli ni ya adalci ma'ahu tare da shi tabaraka wa ta'ala wal adlu ma'ahu adalci tare da shi anta abu da ka bauta masa wahadahu shi kadai wato addiya lahul fara'iza ka ba da farullolin da ya wajabta ma wal wajibati da wajibobi dai da ya wajabta ma wata turkal ma'asiya ka bar sabo wal muharramati da abin da ya haranta ma wani adilu bainana kuma ubangiji ya hore mai adalci tsakaninmu wa baina kulli makhluqin da tsakanin duk abin halitta bai naka wa bai na ahalika ka yi adalci tsakaninka da iyalinka ‘ya'yanka ma ka yi musu adalci ka yi adalci tsakaninka da su kana da abin kakka hana su waye kawo su kai ne ka kawo su don ka hana zuwa zai ba su ana ganin kai ne shi ka hana za ka ba su ko kai baka ba su ba wannan baka yi adalci gare su ba kai kuma ka ba su har ka halaka su ka ba su haka halaka su kai ne ka ba su zai su shiga wajen barna kai ne ka ba su je gidan fusata kai ne ka ba su har kuma su lalace duk gaba ki daya to kuma nan ba kai adalci ba kuma kai ka lalata su duk gaba daya kar ka ba su yanda na ya zai zama na barna na su lalace ba kai adalci ba ka kuma kai musu ruwa yanda za su zama talakawa suna bara suna waye nan ko a kasaki dai a kasaki dai da 'ya'yanka din haka matanka duk gaba ki daya haka matanka duk gaba gida kai ba za ka ba su ba kai ba za ka ba su ba kai ka iya zuwa gidan eh, wani mijin ka ce- gidan wani ka je kai abu ko ba kai ba za ka yi ado ba amma ka iya ebo masu ado ka zo ka kawo gidanka matarka tana ganin kyawawa ga su da kyakkyawan kaya da kaza kaza ta ce ai zina kenan eh, kai kuma duk ba za ka yi ba duk dai abubuwa ne duk ga su nan Eh, adalci dai ta kowane abu baina makaludin bainaka wa baina ahalika adalci tsakaninka da yayanka kuma kakka dinga ba wannan kana hana wannan zaka hada fada kenan za ka haɗa faɗa kenan tsakanin yayanka a'a in za ka bayar ka bayar duk in za ka bayar ka raba musu duka ka raba musu kuma in ka ba su kowanne ka danka masa ko ka danka wa wakilinsa kakka ce na za ka gidana na waje ka za ka yi shiru kawai takarda na hannunka da ka mutu shikenan tun da ba su yi hauzi ba abin ya tashi shikenan ba ka yi kyauta ba kenan ba ka yi adalci ba kenan na ba ka gidana na kaza ga takardar ka kai wa uwarka ta boye ko kuwa in ba ka so matar ta rike kake abu ga wani wakili na aboki na wane ko ko malam wane na yarda da shi ga takardar gida kaza da na ba ɗana ko ga takardar abu kaza da na ba ɗana ka ajiye a wajenka ba mu san eh, rai a hannun Allah yake ba mu san lokacin mutuwa ba waɗannan duk haka ake koyan abubuwa bai na gawa bai na ahalika tsakaninka da iyalinka ma matanka ma- tsakaninka da matanka ma kai adalci wajen raba musu kwana wajen kaza wajen basu wajen kakkafa su da yunwa kakkafa su da da da da tsiraici kakkafa su da abu yanda kake babba su ma ka mai da su manya yanda duk mutum yake mai da iyalinsa haka darajar ka darajar iyalinka darajar ka darajar iyalinka in kakka dinga sa kaya mai kyau kai amma suka basu da kaya mara kyau amma kuma kana dan wata yar kafura ta dan dan wani ado nan tana su dabbaci to ita ma mata ka kawo mata wannan a kayan adon nan ita ma sai ke maka ka- ka zama haka ba za ka kana da hali ba za ka kawo abinci ba ne yadda za a abinci a gida mai daɗi ba ka iya zuwa can ho- hotel kuma ka ɗan ji ƙanshin kori ka ɗan ji ƙanshin wane ne magin ruwa da kaza kaza yake kan kuma ka a je tsugunne kaza duka daga sosai duka ai wannan duka ba da wannan ɗin ma kawo wajen iyalinka sai a yi mai daɗi ɗin wannan ga mai hali wai ko tsakaninka da iyalinka matanka bai naka wa bai na auladika tsakaninka da 'ya'yanka bai naka wa bai na jiranika adalci tsakaninka da makotanka duk gaba daya wa bai naka wa bai na sa'irin kalki tsakaninka da sauran halitta ma duk gaba daya tsakaninka da makiyinka tsakaninka da masoyinka adalci tsakaninka da musulmi dan uwanka adalci tsakaninka da kafirin da kuke zaune a waje ɗaya ma shi ma kai adalci tsakaninka duk gaba ki dai ko to ya kulun fuzaili malam fuzaili yana cewa lau a hasanar insan da dan adam zai kyautata ala kulli khalaiq a bukatun halitta wa asa ala da jazatin ya saba wa kaza kaza ya saba kaza fa la yu'addi min al-muhsinina ba za a kirga shi daga cikin masu ihsani ba akwai adal akwai zaluncin da yafi da ake wa kafi kamar kaza dai ka dinga cin abinci a kwata akwai zalunci irin wannan kai ka zo ka ci abinci a kwata amma kuma Allah yana ramawa sai ta gama cin abinci a kwata din ta gama kiba ta gama waye ka yanka ka shafi kwata ka kuma ita da za ka ake yi malam sai ta gama cin abinci a kwata din ta goshi ta yi komai kuma ka zo ka yanka ka sharfi romo da haka da ka buga tusa duk ɗakin sai ya haɗu mai raɗoyi to kwata ce kwata ce na wani abu duk ɗakin sai ya- a'a in kiwon kazan za ka yi a kurki yi akurki ka dinga siyo musu ka dinga zuwa musu abinci ko ka dinga zuwa musu dawa su yi kyau ko ka dan kange wani kango da ba kwata a ciki ka haka rami na ruwa ka zuba musu wani abincin agwagin ne in komai sai ka kiwo mai kyau nan da nan shi ne ma'anar wannan kajin gidan gona da kaza kaza ana yau kafiri shi ne yake aikata musuluncin da Allah ya hore mu da shi mu dai an ban mu da la ilaha illallah ma ta je kana yi kafiri ya gyara agwagwa a dinga yi mata allura a dinga ba ta abinci fresh a dinga an san ma lokacin da za ta yi asiya kai yanzu ka san wani kaza ma wata asiya kai kai kana ganin ma to shi kuma har akwai wata asiya ga kajin nan a maka za ka ji ka ci kaza tubul tubul to ba ta yi asiya ba amma an ta yi asiya haka za a zo ana siyar da su mu ta karu mu dinga siya riya- riyal uku riyal uku kaza kaza sai dai ka je a yanka wai ta yi asiya ne ba a so shi ne kaza kaza mai kyau jibi ya wai ai ta yi asiya dama kaza tana asiya dama kana tana asuwa su su gyara shi suke a ba ta abinci a ba ta mai kyau in namu na hausan ne ma a ba ta hatsi a ba ta kaza ka kewaye su a wani waje amma kawai baka da kawai an haifa ma ita a kwata ta raye a kwata ta girma a kwata shi kenan ka ɗauka ka yanka kuma ka yi ka ka sharɓa ba shi ba ga shi nan ba sai ka sha kwata ba wani abu kawai ka zama dallala wannan ta ta zama jallala to ka ji wan- malam fuzaili kyau malam fuzaili duk ya zo kasashen ma- wannan zamani ya dinga gaya mutane haka ko ka kyautata wa kowa amma ba ka kyautata wa kaza ba ka zama mai kyautatawa ba ba ka zama haka ba qala sallallahu wannan magana ba wai ka ai kiwon kaji ba a'a kyauta dama talaka ya kiwon kaji wanda yake da hali kuma ya kiwon shanu talaka ya kiwon kaji ya kiwon akuyoyi tinkiya raguna kaza kaza dan dai abubuwa na larura na in suna haihuwa ta same shi ko bai da ko dari dai a kamo a yanka in yayi ba ko dai ko ba shi da ko dari dai a jawo zakara shikenan a yanka to talaka ya zama yana da kiwon wayannan to shi kuma mai kuɗi ya yi na manya ɗin su shanu su kaza kaza kaza amma idan mai kuɗi ya bar kuma na shanu ya ce zai dawo kiwon kaza kuma yunwa za ta haɗe ƙasa gaba ɗaya sai gwamnati ta hana masu kuɗi dukkan kiwon kaza dukkan abu karatu ne wannan idan ya dawo kiwon talaka wannan marasa shi yan kajin da suke kiwa shi kuma ya ce to yanzu eh, yunwa za ta haɗe ƙasa haka duk abin da ake dan ya kuma koma zalunci a ɗan wannan talakan ɗan abin da shi kuma zai samu kai kuma shi ko ya je ta kiwon shanu kuma ya tafi can su talatalansa da manyan abubuwa da amma talaka ya ɗan bammar wa'annan duk gaba gida to wai ba wai wannan magana an hana kiwo ba ne a'a mutum ya yi amma kuma ka kyautata yanda za ka ci mai kyau ka siyar da mai kyau ka yi kaza ko da ka dinga kirga kuɗin da ka ciyar musu ne in ka je sayarwa ka sayar da tsada ya tsada kai wannan bata shiga kwata ba ni na sirke ta a gida a cikin tsabtsar da gudu za a zo a siya kowa yana son tsafta amma dai ba zai iya ba shi za ga mutum yana son mai kyau amma dai shi ba zai iya gyara ba to kala sallallahu alaihi wa sallam annan bai zira da amince Allah ta mata gaishe ya ce kullukum ra'i dukan ku mai kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa sai an tambaye shi abin da ya kiwon sa kowa mai kiwo ne ko kanka ma ai an baka kiwon kanka ma da kanka al imamu ra'i sarki mai kiwo ne وهو مسؤول عن رعيته sai an tambaye shi wato ƴan ƙasarsa yaye da su shugaban ƙasa wal insani shi dan adam fi ahli a cikin iyalin sara'in mai kiwo ne wa mas'ulun sai an tambaye shi an ra'iyati da kiwon nasa wal waladu ta fi baita abihi a gidan babansa ra'in mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu mace fi baiti zawjiha a ɗakin mijinta ra'iyatu mai kiwo ce wa hiya mas'ulatu sai an tambaye ta an ra'iyati ha ga kiwon nata ya tai wal insanu ra'in dan adam mai kiwo ne ala a ba'i sab'ati ga fannan nasa guda bakwai duk Allah ya tambaye shi al aynaini idan dinansa guda biyu wal uznaini da kunnuwansa guda biyu wal lisani da harshensa biyar kenan wal yadaini da hannayensa guda biyu bakwai kenan ko wal badan wal farj wal qadamaini to wa'annan abubuwa goma sha biyu duk sai an tambaye ka abu ko kuwa aynaini ɗaya kenan uznaini biyu kenan lisanu harshe uku ya daini hannu ma'ana a ɗauke shi ɗaya wal baɗan wal farj wal qadamaini da cikinka da farjinka azzakarinka in namiji ne ko farjinka in mace ce wal qadamaini da kafafunka duk an tambaye ka wannan ala ashe yanzu kullukum dukkan ku ra'in masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun dukkan ku abin tambaya ne an iya ci ga abin ciwon nasa wa laysa adlu adalci bai zama ba kama zakarna lakum alifan kamar yadda muka faɗa ɗazu i'da al manafi wa tarkal izai wato dole sai ka bada amfani kakka cutar ba haka ne adalci ba a'a la yafi wannan bai isa ba la budda min wadi kulli shay'in fi mahallihi ba wai kai ta bayarwa ba shine a'a ka ajiye komai a wajensa misali fal maliku sarki idza jama al aslihata yanzu idan gona ta tara makamai wal mala da kuɗi wal kutuba da littattafai wal masajida ta gina masallatai ai haka yanzu ta aikin alheri ko ga ka gina masallatai ga shi ta kayo odar littattafai ga kuɗi ta ba ta ta ware wanda za ta yi kyauta da shi ga makamai amma wata fa al aslihata lil ulama sai ta kawo malamai makamai wal amwal lil agniya sai ta kawo mawadata kuɗi wal kutuba wal masajid lil asakir sai ta kawo sojoji masallatai da littattafai ta yi adalci a'a ba ta adalci ba da dai malaman nan su za a danka masallatan nan da littattafai makamin nan a danka wa soja ko makamin nan a danka a soja kudin nan a bawa marashi a bawa marashi za a ga zakar manya kenan zakar masu kuɗi kenan sai dai masu kuɗi yan uwansu a kai wa alhaji wani kan kaza shi shiri kaza a ce zakka ce ko a kai wa alhaji ko ne da shi ai kai ma dai ka san wannan ko ba a yi ma wa'azi ba dai kai ma ka san abu duk gaba daya to ka gani wal kutuba lil fama adala bai adalci ba li annahu wasa al ashiya dan ya dora lamma fi gairi mahalli ha ba inda take ba al adl ma'ana adalci an yi lazima tariq al wasata mutum ya lazunci hanya ta tsakiya hanya mai kyau kada ran kada hande da ake cewa ko tsakatsaki wata za a kulla shay'in fi mahalli ka ajiye komai a inda yake amara fi hadhihi al-ayati ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore mu a cikin wannan aya duk salafatu ashiya da abubuwa uku wanaha ubangiji ya hana mu an salafatu ashiya ga abubuwa uku ya amuru bil adli Allah yana horon mu da kadaita shi da adalcin ma wal ihsani da bauta masa ko an ta abu dallaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa ita'i dhul qurba da bawa makusanta uku kenan wa yanha anil fahsha'i Allah ya hana zina wal munkar da duk abin ki wal bagai da zalunci su biyun sun shiga cikin na tsakiya fi hadhihi al a cikin wannan aya jumi'a ilmul awwalina wal akhirin a cikin wannan aya ita kadai Allah ya tara mana ilimin na farko da na ƙarshe duk wani ilimin da ya shige Allah ya tara mana shi ana duk wani ilimin da zai zo Allah ya tara mana shi ana wannan ayar in za a yi ta warware ta duk wani wa'azi duk wani karatu duk wani abu wannan ayar har duniya tashi ba za a gama ta ba ko komai bai sauka a cikin Qur'ani ba sai wannan aya to daga Allah Qur'ani yake kuma ya zo da komai bali hada sabida wannan aya da ita sahabin manzo Allah sallallahu Usman bin Maz'un sun fi daga cikin sahabban manzo ita ya musulunta yana jin manzo Allah ya karanta ta yace na shaida daga Allah kace wannan kyawawan dabi'u ba wanda ya sai dunkule su waje ɗaya faɗe su ya Allah tabaraka wa ta'ala da wannan aya ya musulunta duka baki da wannan inna Allah amuru bil adl dinna to fi hadhihi ilm al awwalina wal akhirina fali hadha sabida haka lazima al kutaba'u masu hudu ba suka lizance ta duk hudu ba sai kaji an an karanta ta dan dama hudu ba ma'anarta wa'azi da tunatar da mutane Allah da tunatar da mutane lahira da abu to wannan ayat ta ta haka wannan ko ita ka karanta ita kadai a hudu ba hudu ba ta duk gaba da to sai kaji masu hudu ba sun karanta ta karshe kullu kudubatun yawmal jumu'ati ranar juma'a litakuna kudubatan jami'atan dan hudu ba ta zamanto ba ta ba komai na wa'azi ba kamar yadda ake so in ka yi saukar qur'ani kuma karanta kul wallahu uku wai duk dan wani kure da kai tsallake da kai yanzu kuma duk wannan ya rufe kuma ka yi sauka ta kashiya ta mata to daga ake cika kutuba da ita karatu ya cika kenan walau balagu ko da masu kutuba alkhutaba masu hutuba walau balagu ko sun kai matuka cikin fasaha da iya wa'azi la ya kaduru na ba su da iko an ya tubi kushiru kushiru ma taban mana hadil ayatu su zo da ɗaya cikin goma abin da wannan aya ta tattare wa awwalu man talaha farkon wanda ya karanta ta akan mumbari a cikin hutuba shine Umaru bin Abdul Aziz Umaru dan Abdul Aziz sarki ne mai adalci Allah yana fitar da rayayye cikin matacce yana fitar da matacce cikin raye sarki ne mai adalci wali bawan Allah da ya fitar da shi a cikin wanda suka yi fasikanci kala kala ya fitar da shi cikin umawiyawa daular umawiya da sai abubuwa amma shi kuma Allah ya fitar da shi sarki ne mai adalci to kuma ana so in za ka yi aure ka auro yan gidan bayan Allah jijiyan nan sai ta bi diddigi in kakanta ko kakan kakanta ko wani wali ne sai wannan jijiyar ta bi diddigi sai Allah ya baka wani wali kai ma cikin yayanka in ka je ka auro fa gidan fasi kai kuma sai ta bi diddigi kai ma sai ɗanka ya zama ya tumure ka dinga wai ta ina wannan ya zo na ce ah baka san kakanta wani ba ko ai kaji kajiyan da yake to shi kuma albarkar da ta same shi shi kuma kakansa sayyid na umar yana daga cikin kakanninsa ta wajen uwa sayyid na umar radiyallahu ta'ala anhu dama sayyid na umar ya taɓa musu firasa ya ce waye waye nake gani ne a shajju bani marwana waye ne mai rauni a fuskarsa daga cikin 'ya'yan marwana amma kuma bawan allah sayyid na umar ya taɓa gaya ya gaya musu haka to igon allah albarkar wannan kaka nasa kuma aka sama sunansa suna ma yana da alheri mutum ya dinga nemo sunan bayin allah yana sawa suna ma yana amfani ga mai suna suna yana amfani idan aka sa wa gari suna mai kyau za a ga garin yana ci gaba yana amma da za a sama suna mara kyau sai garin ya lalace da abubuwa da haka annabi ya zo ya ga suna mara kyau sai ya cire maza maza ya sa suna mai kyau suna ma yana tasiri duk gaba da amma yau sunayen banza gashi nan sahaba'u da kaza ba sa sahaba'u ma na sagiya giya wa giya to kuma ka zama yanka giya kuma ba la haula la quwwata illa kuma kaga tana tambaye dai nan gaba ka ce wai ta kaka to ta kaka giya ba ce tambaye duk gaba dai a dinga kula da suna kwarai da gaske to to shi wannan Umar bin Abdul Aziz shine farkon wanda ya karanta ta akan kudu ba lamma rufi a yayin da ya dauke la'anu ali inda ake tsine wa sayyidina ali fil kudu ba shekara 60 farki da umayyawa din an yi kudu ba kudu ba sallar juma'a ba akan mumbarin manzo Allah din ba sai an zagi miyagu sai sai na ali da ayansa jawo ayoyi a jawo ayoyi a ce duk aya akan su sauka inna ma jazaa'ul ladina suka yi barna suka yi kaza an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqadda aikin kaza kaza to wa'annan su kenan a zazzage shekara 60 ana wannan sai da ya hau mulki sannan da ya zo zai yi ce inna allaha ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i zul qurbi wa yanhi anil fahsha'i wal munkar wa aka ce ah ya aka yi baka zagi mai abu ba a hudu da bata cika ba hudu da bata cika ba yau dan wani yazo yana zagi shehu tijani ma ai ya- ya takaita shi kansa yana ali ne ka ji kakan shehu tijani ma yanda aka dinga yi shekara 60 ana zagin sa kan mumbai sai kai dai ka zage shi wajen wa'azukan ka da kaza kaza kaza hmm? kan mumbai shekara 60 sai yana ali da kansa sai Umar bin Abdul Aziz ne eh, abu dan haka ka damu wajen kaga ana zagin mutum kaza sai na banza ne oh sannan ma zai nuna ma na alheri ne sannan ma zai nuna ma na alheri ne ka bincika dai duk gaba gida to shi wannan daulatu bani umayya ta daular bani umayya aujabar ta wajabta tun daga zamanin ma'awiya aka fara duk gaba gida ta wajabta ala kulli kadimin amsa dukkan mai hudu ba an yal'ana aliyan sai ya la'anci sayyidina ali ibn abi talib dan abi talib qabla an yakutuma kutubatahu kafin ya cika huduba alamin bar rasul akan mumbarin manzo Allah din ma dama haza wannan ya dawo masu sina sanatan shekara 60 aka yi ana wannan kaga yanzu koyo aka haifa mutum yayi shekara 60 dai haka ya tsara kuma haka bai mutu akai sai yanzu ma addini ne duka ba daya shakara julum wani mutum ya kawo kara ila salimi zuwa wani waje kala lahu sai wannan mutum yace da wannan bawan Allah annasu ya takallamu nabiya kai mun magani mutane suna ta ɓata ni haka kawai in ji ana ta zagi na ni ne ne kaza ana ta ɓata ni mutane suna ta magana ciki na bisu'in da mummunan abu yiri zuna an yi su- yi su zo irzi so suke sai sun ɓata min daraja ta da mutunci na a nan gari ka yi min abin da don Allah mutane za su daina zagi na fa qala lahu sai walin nan yace masa la yaqdiru ahadun an yusuda irza ba wanda ita ya bata mutuncin wani kai daidai ka kai ta aikin alheri Allah ya sa duniya ta ta bata ka amma kai ita aikin alheri to komai bata ka da take bata isa ba ba wani wanda ita ya bata mutuncin wani al'insanu iza kana irzahu dan adam in ya kiyaye mutuncinsa la ya kaduru ahadu wani bai isa ba an yimsi da ya bata ba mutuncinsa yace haza aliyun kalli sayin na ali dai ya ishe ka misali mawdat alaihi sutuna sanata yau shekara 60 kenan ana zagin sa a mumbarin nan gabaki da wa huwa yul'anu ana la'antarsa alamun bar rasul akan mumbarin manzo Allah ma za da hu zalika illa ihtiraman bai kara mai wannan ba sai girmamawa ga zuciyar bayin Allah sai san sa ake ma ana ma hatta kai ma sai Allah ko kaza kaza ko to duk gabaki da haka ne to ashe kaga ashe wani bai kai bata wani ba sai dai in kai ta bata mutuncinka idan haka shehu kaga kan wannan magana shehu ya dunkule shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa kar ku kula da duk wani wanda zai ce ko ku musulmi ne ko kafirai ko kun lalace ko kar ku kula da shi ku ta aiki dai aikin ku zai nuna da aka je aka gaya masa wayansu mutane sun fito a kasar mu sun ce mu kafirai ne kaza kaza ba za a ci yankan mu ba ga abubuwan da suke faɗa shehu ya ce to to ku riƙe abu biyu kar ku nuna musu kansu kar ku nuna musu kanku ku ta aiki kar ku ta faɗa da su su sun yi kaza kun ce kaza kaza kun faɗe su kenan kun nuna su da yawan da suka ce mu muka shakara su mu muka ɗaga sunan su ku ma kar ku nuna musu kanku kai ma yadda zo kana ni ne kaza yau ni ne kaza za a ce um ita aiki shi shi Allah ya sani na farko kuma shi mai gani ba shi da hankali ne an ce ma mutum baya sallah kullun da kai kuke sallah yanzu an faɗi gaskiya an ce ma mutum kaza yake ga aikinsa ga abubuwan da yake faɗa shi kenan aiki sai ya nuna tun ma ana faɗa ma kuma eh, shi kenan to kai kai ta aiki duk gaba gida to je ga ike ka ga dai sai na ji ko to sai ƙara ma girma ya a zuciyar bayin Allah sai mazal alaihi suna sa wa la anu alamun bar rasulullah ma za da hu zalika ba abin da ya ƙara ma haka illa itirama sai gani sai girma fi qulubi jami'il mu'mina a cikin zukatan mu'mina kuma yanzu ka duba ga babu wani sahabi da aka rawaito falalansa daga manzon Allah irin sayyidina Ali saboda me da tsinuwan nan da kashe masoyansa zai hana a faɗe ka da ba a faɗi falalansa ko guda ɗaya ba amma ikon Allah su kuma bayan Allah malaman ko za su mutum ba wanda sai sun faɗi falalansa ta irinsa wa'inda ba a zagi din ba a kaza din ba wanda a to haka kullum za a gani ba wa- ai ta zagin a kuma ba wanda za ka ga halitta na so ana faɗa falalarsa ana faɗa girman ka sai dai mai faɗa bakin ciki kuma ya mutu Ce, mun rasa yadda za mu yi da abin nan an rasa yadda za a shafe a to ya zai shafu Allah da kansa yana son abin kuma abin ƙarya aka yi dama ƙarya ta saba shafa gaskiya a sai da gaskiya ta shafa ƙarya duk gaba ki da to dan haka wannan shine dalilin ba wani haji ba wani wanda aka rawaito sallalarsa na daga sahabbai irin sayyidina ali zagin nan shi ya ja wannan to kuma akwai shubuha tana shiga nan wajen akwai yan uwanmu masu yawa suna bin ahlul bait masu yawa suna bin sayyidina ali suna ta zagin ahlus sunnati kaza kaza kaza sun bata duk wannan falar ta sayyidina ali waye rawaito san ba ahlus sunnati ba ai su suka rawaito ta duk gaba duk wayannan hadisan ka je ka duba duk su suka rawaito ta kuma masu yin wannan ba wai ahlus sunnati bane kawai hukuma ce kawai da kaza kaza dan gwamnati ba za ta yan kasa ne suka yi abu ba dan gwamnati ta yi abu hukuma ce kawai ba ruwan ahlus sunnati a ciki ko ba ruwan yan kasa a ciki yan kasa da malamai addinin suke ilimin suke kawai karatukan suke da hukuma ta shiga cikin malamai ko za su da ba a rawaito hadisi ko ɗaya akan sayan na adaba dan in ka rawaito kanka zai faɗi amma yau ba wani wanda aka rawaito hadisai a kansa na falalarsa irinsa kuma ahlus sunnatin suka rawaito kaga dan haka to Allah aban musulmi zauna lafiya ba wani zancen wai wannan makiyin sai duk makiyin sa sun makiyin sa da ya bude baki zaka san makiyin sa ne makiyin sa nan da ya bude baki masoyin sa da ya bude baki zaka san masoyin sa ne duk ga baki da to to to wannan kenan a zauna lafiya to ba wanda yake bata wani shehu radiyallahu anhu ya ce duk mai shari ya mana shari amma ka a same mu da abu mu yi ko ka a same mu da abu to ka a same mu da abu to ka a same ka da abun kai ka kai bai hana wani ya ma sharri ba kuma za ka iya rike wani kai ya ma sharri ne nawa ake nawa ake sharri kaza kaza kaza yanzu da kuna sauraron labarai yanzu da kuna sauraron labarai me me yin labarai a jazira wani Ahmad Mansur me yin labarai me yin bila hudud kaza kaza ya tafi aikin labarai ya tafi Germany ya tafi jamus saboda suna faɗar ba sa shiri da gidan ba sa shiri da gwamnatin misira da kaza kaza gwamnatin misira ta ce muta- gwamnatin jamani ta kama mata shi saboda ya yi zina ya yi sata ya yi zina ya yi sata kuma ya ya ya bata abubuwa da yawa abubuwa guda uku ba bai taɓa sanin ɗaya ma daga ciki ba bai taɓa sanin ɗaya da gwamnatoci suka dinga gaya wa jamani kuma jaman ta kama shi aka sa gwamnati suka dinga wannan siyasa ce ta sa a kama shi duk wani abin da aka faɗa ba ɗaya a ciki kan kuwa halar da shi in ba haka ba majalisar dinkin duniya ta kama ku ta majalisar dinkin duniya maza ta gaya jamani wannan abin da misira ta faɗa kawai yarfa ne na siyasa amma bai san ɗaya daga ciki ba ɗan labari ne ma ɗan jarida ne ina ɗan jarida ɗan jarida da yake yaɗa wa'yansu mutane ina shi zai abin da za a yaɗa shi kaza kaza kaza to wai kasancewar kuma kami ya abu aka bai hana a kai ma shari ba bai hana wani ya zo ya ma shari ga irin abubuwa da yake faɗar abu ake faɗa a wannan wanda ya gani ko ko makiya in zai yi adalci ya san wayannan ba wayannan mutanen ba duk ga baki dai ko to shi to shine itirawan fi qulub bai kara ba sai wannan ma ta wallahi Umar bin Abdul Aziz yayin da Umar bin Aziz ya zubunci kalifanci aka nada shi gwauna a Madina ba kaliba ba azala hadhihi la'anata sai ya cire wannan la'ana min al-qutabi kutubati daga kutuba waja ala mahallaha ya sanya wurin ta inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurbi wa yanha an fashai wal munkar wal baghi hajarat sai wannan al'ada ta taho kuma wa halum majarra hayyau sai a ce inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wannan wannan yayi kyau to shi kuma wannan ya dawo ya rasa ransa ma gaba daya aka ce a cire shi ma da ya hau kalifancin ma ya kuma tabbatar da shi aka samar da shi kenan ya mutu to amma dai kuma al'umma ta dauka shi kenan Allah ya dauke wannan wannan sunna ta banza wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza ka daba shi ko zamanin manzo Allah in ya hudu ba ya qara'u qaf suratul qaf yake karantawa a ƙarshen hudu ba tasa kafin ya zauna zaman farko kafin ya zauna qafuwar qur'anul majid ita yake karantawa gaba ɗayanta kafin ya zauna zaman farko to to wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa kana abubakar sayyidina abubakar kuma kalifancin sa idza kadaba in ya hudu ba ya qara'u idza sama'un fadarat shi kuma idza sama'un fadarat yake karantawa a cikin hudubarsa a ciki wa umaru sayyidina umar kuma idza idza shamsu kuwirat wa'annan ayoyi an ce in kana so ka ga kiyama da idan ka karanta za ka ga kiyama da idan ka ma'ana da wa'annan suke wa'azuzzuka wa usman shi kuma sayyidina usman yana karanta wa yassartu naka bin nisa qulillahu yusikum fi kalala dan zamanin sa kowa ya ce shi mai mai fatawa ne to yake kaya musu yake musu wa'azi yana nuna musu Allah ne mai fatawa qulillahu yusikum fi kalala shi kuma abin da yake zamanin sa yake abu wa aliyu shi ko sai na ali ya qara'u kafiruna wal ikhlas qul ya ayyuhal kafirun da suratul ikhlas su yake ta karantawa fi akhiril hudabi a ƙarshen hudobin su kulluhum dukkan su yanzuru ila ma yunasibu hal ahli zamani yana kallon abin da ya dace da yan zamanin sa ana so mai hudu ba ya kalli abin da ya dace da yan zamanin sa ya dauko wannan ayoyin ya dinga karantawa sai su zama wa'azi duk gaba daya wa hadha huwa allazi yata'ayyanu ala al-khatib wannan shi haukan din mai hudu ba an yanzura ila ma yuwafiqu ahla zamani ya duba abin da ya dace da yan zamanin sa sai ya kadu wa bizalika ya hudu ba da wannan laula zalika ba dan haka ba lattafaina ai da mun isu kulluna dukkan mu ji kudadin rasul da huduban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yata'ayyanu yana kayin yana ayyanuwa wa dasaka kazalika hakanan an ta kuma al-khutbatu thaniyatu hudba ta bi ta tashi bi sahabi da kwadaitarwa wa hasi da faɗaitarwa ala salati ala nabi a bisa salati ga manzon Allah hudu ba ta biyu kuma a faɗi girman manzon Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi salatin ma wa kazalika jarat wa kazalika jarat bi hadha al'adatu min al-khutaba haka al'adan masu hudu ba ta taho inna Allah ya'muru bil adli ubangiji yana horon mu da adalci al'adlu ma Allah adalci tare da Allah wa ma'anar shika da tare da kanka wa ma'a kulli makhluqin tare da duk abin halitta ashmadu wannan shi ya fi tattarewa mimma fasara bihi mufassir da abinda mai tafsiri ya fassara shi da shi shine jalal jalal muhalli radiyallahu yace tauhid wal insaf kawai to inna Allah khalaqal insana dan Allah ya rubuta kyautaye fi kulli shay'in cikin komai kulla shay'in amistahu duk abin da zaka aikata ta harra kayi kardado hatta ta atiya bil isani bi haka zo da isani a cikin sa komai ana wani ya ce sufanci haramu ne wani ya ce kai cikin komai ana son har aikin gwamnati ana so kai sufanci kai ma'ana ka zama kwamare me yi dan akida dan zatin Allah tabaraka wa cikin komai ana so kai wannan to da haka tura ma komai sai masufa sufa petroleum sufa kaza sufa sufa kaza to inna Allah khalaqa al-insana fi kulli shay Allah ya rubuta kyautai cikin komai kulli shay'in amiltahu duk abin da ka aikata ta harra kayi kardado hatta ta ce bil insani bi haka zo da insani a cikin sa wa rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya jada amince Allah sabata a gare shi fassarahu ya fassara mana insani nan bila bima la mazida alaihi abinda ba wani wanda yace zo ya kara wani abu akai yace anta abudallah ka bauta Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa akwai bautar da ta kai wannan ai kaga da tsoro yanzu da za ka yi wani laifi ka ga wani dacci yana kallon ka ai ba za ka iya ba ko in kana zaune ka san wani gaska ko wani dacci yana kallon ka ai nan za a ga nutsuwa da kaza da kaza saboda wannan dacci yana kallon ka to kaga kaman Allah yana kallon ka man ko kai kaga kana kallon sa kaga yanzu idan mutum ya je fadar sarki mai ido to yanzu aka ga nutsuwarsa ta bi saboda daraja biyu shi yana kallon sarkin sarkin na kallon sa sai ga nutsuwa ka kai abu amma in makaho ya zo zai yi nutsu dai amma dai ba ga su dan shi bai ga zai ganin komai ya gani akwai wani malami makaho in yayi wa'azin ya zaki ita to ba na gani ni sai zaki kowaye ni ban san ka halaye ko ko kaza kaza to shi bai ganin sarkin ko to wai to to mu zama dai gaban Allah kamar muna ganin sa kamar irin yanda wancan ya je gaban sarki din sa to in ba ma ganin sa mu san shikenan shi Allah tabaraka taala yana ganin mu shine ma'anar insani al-insanu an yakuna al-abdu bawa ya zamo yuraqibullah yana tsinkayar Allah yana tsinkayar Allah yana ganin Allah yana tare da shi yana ganin sa yana hatta yi shahida har ya ga Allah cikin komai au yi shahida ko ya ga anna Allah muttaliyun ala kulli yati Allah shi yana kallon sa yana tsinkayar sa wa mushahadatu Allah wai da aka ce ya ga Allah cikin komai din nan laysa fiya ru'yatul basar ba wai ita ce gani ta idawa ba ana nufin idan sa kuru-kuru wannan ya ga Allah ba ba wannan ake nufi ba إنما الله تبارك وتعالى لا يرى بالبصر الله بقى جنن سبعيد تبارك وتعالى ولكن سيدي إذا أدم العبد إن باوى يرسو يرسو أتسين كانتا تشيكنا في الله تبارك وتعالى في الوجود باوى يرسو أتسين سامورا الله تبارك وتعالى فأبصر الحق بالحق سيجا الله دا الله وسيجا قسيا دا قسيا شيء أكي نبي باوى دا إدو كرو كرو با أبصر العين بالعين سيجا إدو دا إدو fatilka ru'yatu wannan gani hiya allati ada Allah ita ce wanda Allah ya bada ita lil arifina ga arifai ba wai ganin ido ake nufi ba ko sun fada ba wai ganin ido kuma dan shaka ta bai gane ba ba a tatasa dan ga ba ilimi wani bai gane ba ba a tatasa nawa ne yanzu ilimai da ake ta faɗa malaman fizik ko malaman waye in suna wani magana ka gane me suka ce to kuma ya sa dan ba gane ba kai musu inkari a ciki idan ne ga sai ka tafi ka nema ko kuma ka san yana daga cikin abin da ka jahilta to kuma ba a so shi manzo manzo Allah ya nace na alik ba a so kuma ka zo kuma ka dinga mutane hira abin da ba sani ba sai ka jawo musu kuma fitina gaba ki da su zagi Allah ma zai ko kai ma zai ce duk ƙarya ne ma duk gaba ki da kuma kai ka jawo duk gaba ki da to ba a son ka zo ka gaya mutane da abu amma wanda ya ma wauta ya ma jahilci to gaya masa dan ya ƙara sanin shi ba kowa bane dan ga wani abu ya kasa sani wani malami yana jahilci a zamanin wani malami malamin ya buga ma wani littafi ya aiko mar da shi kyauta sai ya koma mata littafi ya ce wannan littafin dan me kai ni wallahi na duba magana dai magana gaskiya ce ban ki kai in kare ta amma na rasa kai na ka dauko ta ko me kake nufi yace na yi ne dan nuna ma kai ba kowa bane baka san komai ba kai ba kowa bane baka san komai ba to wannan shine lil adidina wa ganin da Allah tabaraka wa ta'ala lil adidina allazina ahabbahum wanda Allah yake son su Allahumma ja'alna minhum ya ba su fi duniya a duniya ja'alana Allah Allah ya sanya mu wa iyakun da ku minhu shi yayi addu'a ko a ce amin Allah ya sanya mu daga cikin su in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka zama kana ganin sa ba shi yana ganin ka idza lam taqdir an tasila ila martabatil mushahadati in baka iya kaiwa wannan matsayi na mushahada ba dama muraqaba mushahada ma'arifa to in baka iya kaiwa mushahada din nan ba fala aqalla kakka kasa min an tasila ila martabatil muraqabati kaza mai martabat sun kai kaga kaman na yanzu aka ce ma akwai fa na'ura a ɗakin nan fa duk abin da kuke kuma gonar tana gani ai kan su sai kan su to in baka iya gani a'a Allah ne ma da kansa ya to gani na'urar sa ai tana nan tabaraka wa ta'ala ilimin sa ai yana nan ko mala'ikun sa suna nan raqibu da ati akwai an sai aiki irin su raqibu da ati ba ga nan suna nan ba to ai sai ka sai kan su to in ba ka iya zama an tabu da Allah ka annaka tarahu ba to ka zama fa innahu yaraka ma'ana in ba za ka iya zama mushahada ba shahidi ko to ka zama muraqibi mana ko wa sufiyatu sukaye haisu annahum laysu min ahli an-nahw da ike ba ƴan nahw bane su bai dame su ba sun sani din amma sun aure gaje su in sai abu haisu annahum laysu min ahli an-nahw da ike ba ƴan nahw bane ba wai kuma wannan ba sani ba wallahi sun sani amma an suka ga ga amfanin su sai su watsar da wancan din ai dama ka'ida ce ai da yawa akwai ayoyi a cikin Qur'ani in ka bi ka'idar na hau to yanzu zaka lalata ta duka baki da to amma an ce in na hau ya jefar da na hau karke ta ita ce daga Allah duka baki da to yanzu annan wanda ya sunan ahalin na hau da yake ba yan na hau bane ko kuwa saboda galibin su tilin mu je ga mu dai ina wani zan san wani hau bare kuma su suna tsoron duk abin da na hau ya daga cikin abin da ya sa girman kai da mutum ya iya nahu za a gan shi mai girman kai da mutum ya yi magana kai kai kai kai ka bata shi bai san a zo da ka bata buga kaza kaza to su tsoron wannan ya sa ma ba su kula da sun kula da karatun dai amma wai wannan ba dan kai an hau bane ai ta yin hau amma kuma karyar sa ka girman ka duk gaba da yake ba yan nahu bane wala yaltafituna ila al-irab ba ruwan su ma da shi kallon al-irab ma ba sa yi ma'ana shine nahawun dai ko al-irab tagayyara awakir al-kalim canja karshen kalmomi ko da yake ba ‘yan wannan bane ya kuluna su sai suka fahimci wannan magana da wani abu sai suka ce illan takun ana nufin in ba kai tarahu sai ka ganshi su suka faɗi haka illan takun tarahu in ba in baka zamo ba aki zalam takun tarahu abinda suke so su ce illan takun tarahu ba zai taɓa yi wa izalam takun tarahu da wannan alifin ba a'a duk sakinai ne dole su zama wato sharadi ne sharfi ne da wajibi in ba kai to sai ai kaza to duk dole su zamanto masu jazama daga abu ingantacce da ce da abin ce in lam takun tarahu to da shine ya yi daidai da nufin su amma in lam takun tarahu to su ko suka dauke alifin to sai adabci ma'ana in lam takun tarahu in kana ba kai tarahu sai ka ganshi lam ya arihu ba su san annal fi'ila cewa aiki a tajin jazmi yana buƙatar jazami ba domin nan wato sharadi ne da wajibi wa kuma majzuba ne su abin yi wa jazami ne duk gaba ki da fa illan ka kun tarahu bil jazmi to ko wannan magana fa ba hoye na kwanan nan bane bare a ce dama jahilan wannan lokaci kaza kaza mm kuma ba wai wa'anda ba su iya nahawun bane suke wannan manyan malaman su an haka samu sufiya iya abu yanzu jibi jalala irin ta muhiddin bin al-arabi hatim ba wanda ya talibi a duk shari'a ma ko a wacce al'umma ma ba wanda ya talibi irin na Muhyiddin bin Arabi Hati mun gode Allah kuma musulmi ne kuma bai fara yin talibin ba sai da shekara wajen 40 ta rayuwarsa ta shige to kuma malamai sun ce ko tun ran da aka haife shi kullum tafi yake yi kullum ya littafi talibin da suka sun fi karfin rayuwarsa sun fi karfin rayuwarsa to Muhyiddin irin wannan amma sai ka ga ya taba irin wannan ka'ida akwai yawa ne ne a tv mai mashar mai sharhin fususu in ya ga irin wannan ya ce abin mamaki malamin malamai irin wannan amma ji yanda ya tafi da nan wajen wanda ka'ida ta saba kaza kaza kaza ya zo wajen wamin haja eh, da- da da hanya ita ab- ai ana nufin wamin ha daga ita ja ja a ya zo mai sharhi ya ce inna Allah wa inna ilaihi raji'un ya ce wannan abu ya wuce hankali wannan malami a ce shi ya kawo wannan shi akwai abin da ya jawo shi mai sharhin ba shi da wannan irin ilimin nasa shi ya jawo shi qur'ani tibiyani ne shi arabiya kamar ya fi sanin ma qur'ani akan abu shi ko malami ba dole sai amma bayani shi bayani ne a wajensa to irin wannan kenan to wannan magana ba su bayan zamanin nan ba dan wanda ya rawaito ta a cikin kushkolinsa wanda ya rawaito ta salahul safadi shine ya rawaito wannan magana a sharhin lamiyatul ajam akwai lamiyatul ajam lamiyatul ajam littafi ne na na luga sosai da da ake amfani da shi don koya ma larabci to a sharhin wannan littafi ya rawaito wannan ma suratu ga abin da yake shi salahu safadi yake cewa wata rana na halarci garin safada shekara ta ɗari bakwai da ishirin da shida ma'ana ƙarni na shida ƙarni na shida yau shekara wajen dubu da wani abu kenan da- da- da yin wannan magana yake na halarci safada wato ƙarni na sai na haɗu da shehi liman shehi ne bawan Allah malami ne shine malamin kafa daga baki ɗaya malamai ne kuma suka taru a wannan Aliyu bin Sayyad al-Farisi Aliyu bin Sayyad al-Farisi mutumin asalinsa mutumin Farisa ne to sai na haɗu da shi wa huwa la- yana wa'azi wa huwa allazi haka to yana fassara Qur'ani ya kawo suratul Duha to har sai ya kawo wannan hadisi na fa illan takun tarahu fa innahu yaraka yace dan haka sufaye suka ce kaza ka yace wannan ko shine magana mai kyau fasta hasana wuce kyautata wannan magana duk kuma malaman da suke suka kyautata shi shi kuwa da yake ilimi ya sani kawai dan nahawu ne kawai yace amma luga ba ta ba su wannan magana ba ya za a ce ya kyauta irin wannan malami ya ce wannan magana mai kyau ce bayan sharadi ne da wajibi to duk ko su ko jazimi suke nema to duk jazama ake musu shi ko tarahu ba ba haka bane ai kyau a ce fa illan ta kun tarahu to wannan shine in ma magana su bayan suke so amma fa illan ta kun tarahu tarahu bai ba su abinda kaza kaza kaza kaza sai ya faɗi wannan to wannan haka yake da kyau mutum ya ya ya bi ma'arifa malam kai abu to kai yanzu in kace li'irabin ko kaza kaza Allahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu kai ka taɓa ganin wata ka'ida da ta tafi haka Allah da manzansa shi ya fi cancanta a yadda da shi Allah da man Allah wa rasuluhu a haku an yurduhu kai ka taɓa ganin haka ko wanda ya zama boka bilal larabci ya yadda da wannan a kuma ubangijin da ya saukar da shi da shi akwai ma'anar da ya bi man ce a ai wannan zamirin na kusa ne da wai Allah kusa da manzo Allah waye ba Allah kusa to in na kusa ne bari aka aka kama ko can menene yastajibu can inda Allah yake kiransa limahi yukum ya ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi war rasul ko walin rasul idza da'akum limahi yukum ya ku wanda kuka imani ku ansa wa Allah ku ansa wa manzon Allah in ya kira ku abin da zai raya wa wala waye in ya kira ku annabi ko fa Allah kace a annabi ake ai shi ma Allah ya yi kira wallahi ya dubu ila darus salam kaji Allah ya ce ma ya kira to da Allah yake a to shi ma annabin ya yi kira kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana dukkan sun yi kira an ce an samu mutum daya kullun mutakamili kenan mal to kaga nan kuma ai sai kaga an yi kwabo da me na hau kuma yanzu yanzu kuma shiga abin ne kawai yana zagin su bayan ya ai kwabo da shi nan wajen kuma to wali isani to su ba su da na hau kaza kaza su iba shehu radiyallahu anhu shehun azhar na wancan zamanin ya zo kaula ya zo ya ziyarce shi shehu ya yi malliyafa ya yi kaza kaza yamma ta fito shehu ya an fito da kujera shehu yana zaune shehun azhar ma an fito ma da kujera yana zaune ya gagari akwai yan uwa na Ghana suna zikiri suna jawo baitittika diwani da sauran baitika na faffata li'irabinsa su zai jawo shi kawai suke eh, dattijai ne kaza kaza sai shehun azhar na ya dubu shehu ya ce shehun musulunci abin mamakin ka ya isa kai kake hana mu sakat a taro duk wanda ya ɓata wani waje ko wasali kaza ko ka sai ka mai da shi kan hanya ko ko kai kake zama lauyan wani in wani ya- ya faɗa abu mai kyau ya ɗan yi tuntuɓe da wani ya tura masa sai ka tura masa akwai wani wanda yake hudu ba a- a- a wani conference ya ce ilata wani balarabe da wani malami ya hana mutane sakar ya ce a'a ba za a ce dilata ba kai kai ba za a ce shebura ya ce a ba za a ce dilata ba ka haddace mun ji ice i shehu ya ce to mu fara ta haddace uhulu da kaza ya duka ran shehu haka zo dilata shehu ya ce huwa naka shi ne wannan malamin ya girgiza da da aka ce dama wa ya wa ya kai ka wa ya kai ka to kai da irin wannan take faruwa amma kai ne ga wa'annan suna ta ɓata larabci a gaban ka kana zaune kuma lafiya kalau kamar baka ji an yi abu ba shehu ya ce kai sun zo in gyara zuciyarsu ne kuma ta gyaru ba zuwa suka in gyara bakin su ko kaza kaza zuciyar suka zo in gyara kuma alhamdulillah zuciyar su ta gyaru wannan ya kawo su to ka ji bambancin sufi da wanda ba sufi ba shi garin gyaran zuciyar nan fa duk abin da zai bata ma zuciya zai wargaje shi garin karyewa Allah shirka ta gangariyan shirkar da manzo Allah yake ta fito ruruwa akan bakin dutse a cikin bakin dare buya kasan ko wannan shine ablagun misali ta fito ruruwa ruruwa baka ce akan bakin dutse kadabibin namlati ala sakrati samaa fi lailati zalmaa tafiya turuwa baka akan bakin dutse a cikin bakin dare ya za ka ga tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin dare to wai haka shirka ta buya cikin al'umma haka shirka ta buya ko ni da kai Allah mu gane bare shirka shirka ba irin wannan shirka da ake ta faɗa a wannan zamanin namu kaza kaza kaza ba ba ba wannan ba to amma wannan kenan to su su bayan akan kasi wannan wayan ko me za su iya warkace shi ko ka'ida kaza kaza wal ihsanu shi ihsani shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah tabaraka wa ta'ala kaman kana ganin sa wa ita'i zul qurbi da bawa makusanci zul qurba makusanci kullu man jama'aka ma'ahu rahimun duk wanda mahaifa ta hada ku zumunci ya hada ka da shi warisan wanda zai gaje ka ne ka ne zaman to au gaira warisin ko ko wanda ba shi da gadon kama amma dai ai zumunci ya hada ku da shi to shi ake nufi faya shimalu kaga ya tattare al'amamu bafofi wal akawalu da kawunnai wal ammatu da bafofi mata wal kalatu da kawunnai maza duk akwai sunayen su amma dai ba zan iya kawa ba baffa namiji ko to akwai gwaggo ake ce gwaggo gwaggo ita ce uwa uba mace ko yawa to da gwaggwanni bafanni maza ko bafa da gwaggwanni kenan to kawunnai kuma yan uwan uwa maza to yan uwan uwa mata fa su fa innoni ake cewa ko to da innoni to wane mutum da su wane mutum gwaggwanni da innoni duk gaba ki da A wal- to wal ammatu da ammomi sune eh, gwaggwanni ko wal kalatu da illoli wa abnal amami da ƴaƴan wato baffofi da ƴaƴan wato gwaggwannin nan naka wa abna alkalati da ƴaƴan illolin nan naka su ma dukkan zumunci da su duka duka wa abna alammati da ƴaƴan wa abna alammati da ƴaƴan wato ammomin maza da mata wa abna alakawat da ƴaƴan- da ƴaƴan wato kalolin maza da mata kulluhun qarabatun dukkan su yan uwanka ne yan u ƴaƴan yan uwar uwarka ƴaƴan yan uwan ubanka da yan uwan uban naka maza da mata din da ƴaƴan su duka duk danginka ne duka baki da duka sada zumuncin su wa salatul rahimi sada zumunci sari'atu ta'asiri yanzu yanzu ake ganin amfanin ta yazidu fi rizqi sada zumunci tana ƙara arziki kowa Allah ya gurgurje ma arziki amma yanzu kana sada zumunci sai Allah ya ƙara ma sai ya canza wannan ya ƙara ma yanzu yanzu wata zidu fil umri jiya muka yi karatun kowa ba zai tsallake ran da Allah ya rubuta masa kuma ba zai mutu kafin wannan ba amma in kana fada zumunci yanzu sai kai shekara ɗari nawa sai a tsallake Sai abinda Allah ya rubuta duk sai ya tsallake duk mai san ya yi tsawon rai ya dinga sada zumuncinsa duk mai san ya yi arziki ya dinga sada zumuncinsa Allah ya sami wa wasulun rahimi sada zumunta bi isalin nafi ka iya ka kai musu wani abun amfani in kana da shi liman kadara alaihi ga wanda yake da iko in kana da ikon da za ka kai musu kuɗi ka kai musu in kana da ikon ka kai musu kaya ka kai musu in kana da iko in ba ka da ikon kai musu amma je ka ziyarce su kafa ma ta isa hatta bi ziyara su ka je ka ziyarce su in ba ka da ikon ba ka da kuɗin da za ka hau jirgi ko ka hau mota ka je garin bil murasalata a aika wasiƙa a aika wasiƙa bil kitabata a a- aika sako bil kitabata da yin wasiƙa alhamdulillah ga waya ta shigo yanzu ko ma sai zai ka tura ko ko an kana da kuɗi ka- ka buga waya duk gaba ki da to a- kullu hazi dukkan wannan dakilatun ta shiga duka wannan ta shiga za silatun wato ta shiga fi silatin rahimu cikin sada zumunta war rahimu zum- zumunta alhaqiqi haqiqa lil abdi ga dan adam huwa nafsu dan uwanka na haqiqa a wajen dan adam kanka kai ne dan uwan kanka na haqiqa dan ka kake tare da kanka kai zaka ci duka kai zaka ci alherin ma ko ka to dan kanka din nan shine dan uwanka na haqiqa dan ka- kanka din nan shine dan uwanka na hakika wasilatuha kuma shi ya fara dacewa ka sada zumuncin kanka da kanka ka sada zumuncin kanka kai yaya an ta amala amalan ka aikata aiki mai kyau yunjiha da za ka tserar da kan nan naka min albu'd an Allah kakkai nesa da Allah ko kakka shiga jahannama kai aikin da ba za a jefa ka a wuta ba akwai sada zumuncin da ya kai wannan wayan baka sada zumuncin ba waye zai ji zafin ai kanka ai za ka yi hakuri wato ka yi aikin da Allah zai kiyaye ka ka shiga wuta ka yi aikin da Allah zai kiyaye ka ka kai nisa da halaran Allah Mm, to min al-bu'd an Allah da nesa da Allah wa min al-qadiyati ka a yanke ka wa min ash-shaqawat daga siya ta lahira shine wuta to duk wannan sai abu dan haka manzo Allah yace ibda'a bi nafsika fara da kanka hadisi ne na muslim ko to wayan ha anil fashai Allah ya hana zina wal munkari da abin ki wal bagai da zalunci zulmin na shine zaluntakan mutane yayi zukun Allah yana muku wa'azi bil amri wan nahyi da yana tsoratar da ku bil amri da gargadin ku bil amri da horo wan nahyi da hani la'allakum ko cewa ku tazakkaruna wato kwawa azantu ya ilmin lawwalina kamar da yanda aka faɗa an tara ilimin na farko da na ƙarshe fi hadhihi ayata a cikin wannan aya fali haza saboda haka qala bin mas'ud abdullahi dan mas'ud yace innaha ajma'u ayatin wannan ita ce mafi tattara komai na ayar Allah ba wata aya Allah da tattara wa'azi kamar yadda ba wata aya Allah da tattara tauhidi irin ayatul kursiyu to ba wata ayar Allah da tattara gargadi da wa'azi irin inna Allah ya'muru bil adli ita ce ajma'u ayatin fil qur'ani wa hadhihi al ayatu wannan aya bi sababiha saboda ita aslama Usman ibn Maz'un dan uwan manzo Allah din nan ba Quraishi Usman dan Maz'un saboda ita ya musulunta ala da yaji manzo Allah ya karanta sai ya ce wallahi na rantse da Allah inna Allah arsala Muhammadan Allah ya aiko Muhammad bi makarimil akhlaqi da kyawawan dabi'u alhamdulillah Allah ya sami aiki da ita suka annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutum ai mun gode Allah to in aka dinga bin da ilmul awwalin wal akhirin zai ramadana ma rayuwa ma zai ta kare ana ta bayanin ta kenan a tsaya da salatul fati alhamdulillah to kare sannun ku su to kaji magana daga shi wani zai zagi su